بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ حضوري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تاتي لنا بالظفر بسم الله الرحمن الرحيم فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين muna cikin bayanin waɗannan ayoyi lokaci ya cin muna sun zo ta ba su abubuwan yanka da wuƙa ta ba su wuƙaƙe suna cikin hidimar yanke-yanke ta ce ma annabi yusuf hito ka gaida uwayen gidanka ko da ya hito suka dubai sai hankalinsu ya rabu da su suka yi fana'i cikin annabi yusuf saboda kyawun shi suka yi ta yankan hannu ba su jin zahi ba su san suna yankan hannunsu ba ita kuma zaliha tana tsaye tana kallon su da mamakin abin da ya bayyana gare su ko da ta ga cewa sun shiga wannan hali kowa ta yanke hannu ta ce mashi to koma ɗaki ya koma ta ce ku dibi hannuwanku sannan za ku duba la ya an kai haka walla sannan za a ji zahi ta ce to yanzu kun ga ku daga gani ne sa'a guda ku duk kun yanke hannun kuma ba ku ma ji kun yanke hannu ba ni shekara ta nawa da shi nan gida amma ban taɓa ko tuntuɓe ba to bari ku jiya yanzu ku je ku haɗi da kowa cewa ni zaliha na biɗi bawa na Yusuf ya zina da ni kuma ya ƙi ban samu biyan bukata ta ba faɗa ba kowa tun da kun gane ba irin bayan ku bane bayan gidana sannan kuma ku sani na ɗauki alwashin cewa sai na samu bukata ta in ban samu ba kuma to zan sa a kai shi gidan yari a kulle ko ko a yi mishi azaba mai tsanani amma shine a bubbuge shi a rabu da shi ba sai a kashe ko a yanke ba shehu radiyallahu ta'ala anhu ya ce khala'at jilbabal hayaki al'ana yanzu zaliha ta cire mayahin kunya tayat tun abin ya ga haka tun da ita gwamma ita da su da haka an cire kunya an yanzu lamara atma wa kafin nisa da ta ga abin da ya auku ga mata ƙala ta ce labu da an yaf'ala ma amuru bihi dolen dolen shi sai ya yi abin da yake horon shi da shi wala illa maf'al ma amuruhu bihi in bai yi abin da na hore shi da shi ba ko nake horon shi da shi ba la yusjananna dole kaga har da nunu tawkidi kuma as-saqila dole za a kai shi gidan yari wala yakunan nan ma ga nunu tawkidi al-khafifa wala yakunan kuma talle tabbas sai ya zamo min as-sagirin daga cikin kaskastacci faƙulna lahu mata don an ka taro an ka ce mishi a ɗi'in maulataka ka a yi don Allah ka bi uwangijiyarka don Allah ka bi uwangijiyarka ƙalar rasulu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innal mumina shi mumini yi hawwinu Allah alaihi sakaratul mauti hatta ya harja ruhuhu wala ya hisu bil alam mumini in ya zo mutuwa to dukkan tsananin ciwo da bayan mutuwa Allah na ɗoke mashi shi ya sauwaƙe mai shi har ran mutum ya hita shi mumini bai ji raɗaɗin hitar rai ba to kaga ashe wannan ɗibake wanda aka yi mashi dan wani ko za a ɗibi rai ne to manzo Allah na kusa gare sallallahu alaihi wasallam wani kuma an gwada mai gidan shi na aljanna mala'iku suna lallashi ne suna lallashi ne to wannan shagaltuwa da zai yi da son annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zama an cire ran bai sani ba ra'a alim min al-ulama'ir rasul sallallahu alaihi wasallam wani malami ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa qala lahu tamishi hadha alladhi qulta magana gada kai cewa innal mu'mina ya kharuju ruhuhu wa la yahisu bi sakaratil maut aina huwa fil qur'an maganar da kai cewa mumini rai ne zai hita ba zai ji zahi da bayan mutuwa ba ina ka same shi a cikin alqur'ani qala lahu sai manzo Allah ya ce malamin nan sallallahu alaihi wasallam huwa fil qur'an wannan magana tana cikin qur'ani qara al musaf min awwalihi ila akhirih ya karanta qur'ani daga harko har zuwa ƙarshe shi malamin nan wa ma ra'ahu bai ga wannan magana ba fara al mustafa sallallahu alaihi wasallam thaniyatan sai ko maganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karo na biyu fa qala lahu yace manzo Allah alaihi salam qara'atul mushafa kullahu wa ma ra'aytu fihi hadha shi na karanta qur'ani duka amma ban ga wannan magana da kace tana ciki ba qala lahu al-mustafa sallallahu alaihi wa sallam abun zabi sallallahu alaihi wa sallam ya mishi iqra'ahu aidan idza qara'atahu tajidhu bi ce ka sake karantawa ka tara hankali in ka koma karantawa za ka samu wannan bayani a cikin alqur'ani yana nan faƙara'ahu thalisatan ya koma karanta shi karo na uku fara al-mustafa ya koma ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam faqala yace innahu ma ra'ahu na dai sai karanta kai ban dai gan shi ba qala lahu sai manzo Allah ya ce mishi utlub hadha fi surati yusufa ka nemi wannan bayani yana da cikin surati yusuf faqara sai ya karanta hatta balaga qissatan nisa har ya kai labarin matan nan masu yanke hannuwansu ba su sani ba lamma qadana aydiyahunna da suka yanke hannuwansu wallam yash'urna bil alami ba su ji wannan radadi ba na yankan wuka li jamali yusuf saboda sun shagaltu da kyawun annabi yusuf to da ya karanta wannan aliba sai ya san annallaha ubangiji ya kadiru yana da iko an yi hawwina sakaratil maut ala abdihi ya sauke mayan mutuwa ga bawa ne hatta ya kharuja ruhuhu wa laysa lahu shu'ur bil alam har rai ne ya hita bai da ji shine bai jin motsin radadi saboda ga wadancan mata ba su ji radadi ba qala rabbi sijnu habbu ilayya mimma yad'unani ilayhi wa illa tasrif anni kaydahunna asbu ilayhinna wa akun minal jahilin in to da yana fama da mace guda ita kadai ka ita kadai ka biye shi ita kadai ka matsa mishi to daga ran nan sai zama duk matan manyan mutane a misar kai har wanda ba matan manyan mutane ba duk mai ji da kanta har da wanda ba ita ba kowa suna aiko ba Yusuf da gaisuwa da dan goro dan turare da yan kyauta haka tana bidar ta sadu da shi ta saba da shi dan ita ma ya tara da ita kaga musiba ta zama ba ta da magani yanzu to da haka sai yace ni dai Allah da zama cikin wannan musiba Allah ka kai shi Allah ka kai ni gidan yari dai in huta da matan nan manzo Allah ya ce kash da cewa Allah ka kame man sharrin su ka raba ni da su da ya huta gare shi to amma tun da gidan yari ka so a kai shi huta dan uwar gida ne ta ce za a kai shi gidan yari yace shin to Allah da wagga musiba gwamba zama can ƙara ya ce rabbiya ubangiji a sijinu a habu ilayya zama gidan yari ya yi soyuwa ga ran mimma ya da'una ni ilaihi daga abin da suka kira na zuwa gare shi Allah da in yi zina da su to gwamma in koma gidan yari wa illa tasrif an ya kai da hunna Allah in baka juya man da makircin su ba asbu ilaihinna zan karkata zuwa gare su saboda ba dan isma ba kamar da ita kanta zalika ta gaya mai bayan sun yi aure ya ce mata haka bai yi ba ta ce kakkai mani wani kirari wallahi Allah da ya tsare ka yadda Allah ya halicce ni da kyau da ni'ima namiji bai buwaya ta ko kai baka yi ƙarhi na ba Allah dai ya kare ka to shi yasa yace Allah in baka juyar da makirce su bari na ba asba ilaihin na Allah zan karkata zuwa gare su wa akun in ku na karkata na yadda na sai in zamo minal jahili daga cikin masu zunubi lamma ra'a yusuf shiddata ta'alluqin nisa'i bihi da annabi yusuf ya ga tsananin ratayuwan mata gare shi tun matan misra kowace tana kawo mishi bara farra ilallahi tabaraka wa ta'ala sai ya gudu zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala zalaba minallahi an yudkhilahu sijna wa yahfazahu minan nisa sai ya nemi Allah ya shigar da shi gidan yari ya kare shi ya kiyaye shi daga matan nan wa hadha qabla kamali to wannan abu ya auku kahin ya zama kamili shine kahin cikashi ya nuna cewa bai da kamala irin wadda aka bukata wadda yake daga baya ya same ta law balagal kamala fi dhalika alwaqti la talaba min Allah tabaaraka wa ta'ala an yaqiyahu sharran nisa'i wa yaqiyahu sharran sijni da ya kai matsayin kamala a lokacin da ya nemi Allah tabaaraka wa ta'ala ya kare shi daga sharrin matan nan kuma ya kare shi daga sharrin gidan yarin da zaliha ta taya mishi inna allaha qadirun ala zalik Allah na iya haka shi Allah ba wai wani abu ya yi wani abu sauki gare shi ba kun ba abin da ya buwaye shi kuma duk ɗaya ne dan kun fa ya kunne kun ba wai kun zanne yake yana kun kun a'a ta'alluqul qudrati bil irada ko kuma irada bil qudra da qudra ta hadu da irada shikenan sai haga abun ya au kamar kai yanzu in kana son ka tashi ba sai ka ce kafahu kafahu hannuwa hannuwa baya baya ba sai ka kira su ba da ka so miƙe kawai sai za ka miƙe da ka so kallo abu za ka nemi an kaso ɗauka za ka ɗauka to kai adda wannan ƙudura da irada balle Allah tabaraka wata'ala da haka da magana ya kare shi daga sharrin mata da ya kare shi daga yare da komai duk ɗaya yake ga Allah kun fa yakuni fa ala hada akan wannan ne inji Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ya ƙulun rasul ya ce kan wannan ne manzo Allah yake cewa sallallahu alaihi wasallam idza da'awta faltajzim idan kana addu'a ko idan za ka yi addu'a ka yi yanke da Allah zai ansa maka addu'a ka banda batun batun zuci a Allah kaka roƙowa to Allah ni zai buwaye Allah don haka idan za ka yi addu'a ka yi yanke addu'ar da kan roƙa Allah ya baka kuma haka ne ud'uni astajib lakum da ka ce ya Allah ya ce labbai ka wani kaza nika so an baka to amma bayyana abun shi ko ya danganta da hikima dan kai dan unhwani kake nema to sai Allah ya kawo abun yadda yake da unhwani gare ka in yanzu in nan gaba in kuma wannan abu in wani abu wanda shi shi in kuma kare ka daga wani bala'i in kuma maka tattalin wani girma da ni'ima aljanna da dai ka ce ya Allah to Allah fa ya ansa to shine faltajzim kai yanke da Allah ya karbi addu'arka a'azim fi du'a kai niyya yanke cikin addu'a banda batun zuci ud'u jaziman bi anna Allah la mustakriha lahu kai addu'a kana mai yanke da amsa addu'an nan ta Allah kuma ka sani shi Allah hakika ba mai cilasta shi Allah nuhin baka wani ya ce ba za a baka ba a Allah ya yi ƙarhin nan la yaf'alu illa ma yuridu Allah bai yin komai sai abin da yake nuhin yayi to tunda haka ne amma kai bangaren ka kai niyya an gama tunda Allah ya cusa maka ka roƙe shi to ya nuhin yi ne duk wanda Allah ya arzuta mai yayi addu'a to Allah ya nuhin bashi ne ille kawai ya ta addu'a ya jira hikima Allah subhanahu wataala la yaf'alu illa ma yuridu min zalika ma yaqulu al-abdu allahumma adni kaza in kana khairan li la la kina daga abunda abbai da kyau ga addu'a kace Allah in kaza alheri ne ka bani a'a kawai Allah ba ni kaza wani dan sarki baba ne ya rasu yana so ya zama sarki sai kira wani malami ya ce malam ka zo ka yi mini addu'a Allah sa in gadi ubana in zama na samu sarautar nan sai mala ya ce to ai salati can da ya gama ya ce Allah sarautar nan in alheri ce Allah ce ka tsaya mala tsaya mala ni na nemi ka roƙa ma Allah sarauta ba alheri ni kira ka ba in ma ba alheri ba ne ya bani sai mu roƙe ya sa alheri ko bai ya sa alheri ci ba da ta na sallame ka da Allah ni sarauta ni ta bida in ya so in ta samu sai a bida alheri to haka ake son addu'a ba wai ka ce Allah in ka ga dama to in bai ga dama ba ina ruwan shi da kai ko ko Allah ya alheri ne a'a kawai Allahumma ina son ka bani kaza shikenan yace la kakka irin wannan addu'a sanillaha an yu'tiyaka ma tuhibbu wa yaj'alahu khairan laka huwa qadirun ala kulli shay shehu haga shugaban fadawa Allah ya ce malami ba fada Allah to shehu shi ai shugaban malamai da haka zai koya maka ya ce kai dai ka roƙi Allah ya baka abun da kaka so ya sa ya zamo alkhairi gare ka Allah na iya haka dan Allah na da iko akan komi ka ce Allah kaza ne ka so ka bani kaza kuma ka sa zama alkhairi kuma ka yanke da ka samu kuma alheri ne gare ka Yusufu law kana law talaba min Allah an yunjiba min nisa wa min as-sijn la fa'ala kaga shi annabi Yusuf da ya fiɗa daga Allah ya tserar da shi daga matan nan kuma ya tserar da shi daga shiga gidan yari na fa'ala wallahi da Allah ya yi mashi walakin ihtara sijina sai dai ya zaɓi shiga gidan yari shi da kai ne tun na hayyace a habo ilayya lamma ihtara sijina salima minan nisa walakin dakhala sijina da ya zaɓi gidan yari shi da kai ne to ya samu kuɓuta daga mata amma kuma gashi ya shiga gidan yari ko dai kuma haka ikon Allah aiki ya tahi gidan yarin wanda sai can ne za a yi shi na farko dai kaga ya ci karan mutane zuwa ga Allah sun musulunta sannan kuma ya san zai tattali abinci shekara bakwai na duniya da za a yinwa shekara bakwai to ya shiga dai ya samu ma'aikata wasu manoma wasu masu lissahi wasu malaman duk dai can ya shirya filan ɗin da za a riƙa duniya shekara bakwai kaga shekara goma sha hudu aikin nan sai kwararre zababbe shekara bakwai na noma rani da damina shekara bakwai rike da duniya shi ɗai adda abinci cikin duniya to da haka ina zai samu mutanen nan sai Allah kai shi gidan yari ya tara mishi mutanen suka musulunta ya yi tirenin ɗinsu ko da aka yi to aiki ya samu ya sa akwai ma'aikata da an ce aiki kaza ce ku bi dosuwa ne da an ce kaza ku bi dosuwa ne ku bi do kaza wani shi a wuri kaza to haka aikin da ya ce kenan dama shi Allah komi zai yi bayan shi i'tibaqan i'tibaq shine abin da babu hikima a Allah duk abin da yayi akwai hikima shine ma'anar suna Allah al-hakim mai hikima ba abin da zai ga cewa ai ba haka ya kamata ba ko ku ga cewa ai da kaza an kai da yayi Allah bai haka nan suna cewa a sufanci laysa fil imkan amkana mimma kana laisa fil imkani amkana mimma kan bai cikin abin da kai yiwa mafi dacewa da tabbata bisa ga abin da ya tabbata duk abin da kanka Allah ya to daidai kenan kun ba abin da za a yi wannan fastajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kaidahunna innahu huwas samiul alim da ya roki addu'a tai fastajaba lahu rabbuhu du'aahu sai Allah Ubangiji ne ya karɓa mashi addu'a da yi, fasarafa an kai da hona ya juyan mashi da makircin su tunda ba a gani ne balantana a kai mishi kyauta ko a kai mai na zo in gaishe ka ko kuma ta yi kaza da dai sauransu. In ga da mata kawa malamai na zo fatawar kaza, na zo kaza, in kyauta ba ta sai a koma ga neman addu'a, in neman addu'a ba ta da dai dubara ga ta nan iri-iri, wata tsakani da Allah wata kuma akwai tata bukata daban ba tsakani da Allah ba innahu shi ubangiji huwa sami'u shine mai ji al-alimu masani thumma badalahum min ba'di ma ra'aw la yati la yasjununnahu hatta hin thumma badalahum sannan ya bayyana ga mutanen misra shine shugabanninsu min ba'di ma ra'aw al-ayat bayan sun ga ayoyi shine ad-dalalat abubuwan da ka tabbatarwa da shiryawa ala bara'ati Yusuf akan kubuta annabi Yusuf an tabbatar da cewa bai bidi zaliha ba kuma bai da sha'awa ga zina babu wanda ya karkata gare ta cikin masu yi mai toshi an yusjinuhu su sashi gidan yari shine abin da bai gare shi gare su la yasjununnahu za su sa shi gidan yari hatta hinin har wani lokaci ƙalu suka ce la budda min dukhuli sijni hatta yanqada al-kalam saboda duk misar ta rikice ko ina dai labarin Yusuf akai ko ina rigima Yusuf aka kuma gidan kowa to aka ce muddin yana waje to maganan nan ba a barin ta zaka akai shi gidan yari har in magana ta natsa aka daina yin ta sai a haike da shi kaga bai da laifin komi fasujina sai aka sa shi gidan yari fatahawwala as-sijnu ila zaliha taudada ita zaliha sai abu ya koma ita a gidan yari ba annabi yusuf ba saboda ita ta riga ta mutu mutus game da annabi yusuf ganin shi dai wato ya ishe ta jin daɗi kaga wato in so ya kai su kila zanan masoya kawai za ka ta gitta sai ka ji wani irin sanyi ko masoyinka to ita yanzu ganin shi gidanta ai wani dan magani ne ga zuciyar dai ta dai ganai ko kuma ta yi mishi magana kila ma ta zo ta neme tsawa dan ɗaya tsaya kare ka ne ta yi dariya in ya wuce ko kuma a sashi wasu ayyukan da ba dole ba ta dai gane shi to yanzu ta ja makanta an kai shi gidan yari an kulle ba ta gani ne da haka sai ciwon su irin wancan da ya haukata ta zai dawo mata sai ya zama daga benanta tana hangen abin da aka yi gidan yari sai zama nan taka yi ni nan taka kwana ta je ga wurin Yusuf shikenan shi ya ce kaga shi Yusuf hankali ne ya kwanta can da yake gidan yari bai da wata matsala ya ci gaba da da'awa zuwa ga Allah da kuma shirya yanzu za a yi a ceci duniya ita ko tana nan dare da rana saman bene tana hangen gidan yari babu ci mai kyau babu sha mai kyau ga kuma komi ya samu amma ba ta iya ci ta kushi da dai sauransu ba bacci tana nan ƙuri tana kallon ko da zai gitta kuma ko da bai hito ba jiran ya hito ko ba ta gane ba jiran ta gane shi to kaga yanzu ashe ba yusuf aka kai gidan yari ba zaliha tassa an ka kai ta ita kanta gidan yari sarar tattali'u sai ta zamo tana leƙe wata jilisu allah sakafe baitiha tana zama saman ruhin gidanta tanzuru ila sijin faqat laylan wa naharan lishiddati mahabbatiha li Yusuf ta zamo tana nan zaune saman ruhin gidanta tana kallon gidan yari kawai ta kura ma gidan yari ido ba ta zuwa ko ina in ba dole ba dare da rana ta yi haka dan tsananin son ta ga annabi Yusuf kuma haka Allah ya san da tsananin son na kuma shi yasa shi amma ya bata tukun sai an kai sanda ya kaso ya hada su Yusuf bi rahatin wa zaliha bi azab kaga ƙaiƙai ya koma ga mashekiya yusuf na cikin hutawa shi da jin daɗi ita ko zaliha ita a cikin azaba da damuwa ko ba da mata ce ku kai da shi ɗaya za abin ya yi ƙarinta ta hawwala sijinu ilaiha shehu ya ce gidan yari ya juwa ya koma wurin zaliha ba wurin yusuf ba wada hala ma'ahu sijina fatayan قال أحدهما إني أريني أعصر خمرا وقال الآخر إني أريني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبينا بتأويلي إنا نريك من المحسنين فتيان يا رابيو نا سركي شيني خادما سركي ɗayansu yana sha da sarki abin sha ɗayansu kuma shi a ɗauke da nauyin ci da sarki abinci sai suka shiga gidan yari tare da shi fara'ayahu abbarar ru'ya sai suka ganshi yana fassara mafalki faƙala suka ce lanahtabirannahu ya kamata sai mun jarraba shi magani ko ƙarya yake mutane saboda sun ga ko wani ɗan gidan yada in yi mafarki sai a zo wurin Yusuf na ga kaza na ga kaza ya ce ma'anar mafarkin ka kaza da kaza da kaza na ga kaza da kaza ya ce ma'anar shi kaza da kaza suka ce bari mu jarraba shi mu gane gaskiya ce ko rashin gaskiya ce qala ahaduhuma sai dayan su yace huwa saqi mai sha da sarki inni araniya ni ina gani na cikin bacci a asuru khamran ina tatsa inabi ina shida masarki giya wa qala al-akharu sai guda sahibu ta'am wanda a dauke da abincin sarki ya ce ni a ranar ni kuma yana gani na cikin bacci a hamilu khubzan fawqa ra'si ina dauke da waina saman kaina ta kulu tsayru minhu tsuntsaye na cin wainan nan da na dauko bisa kaina nabina bi tawili yusuf ka gaya mana fassara wannan mawarki inna nareka mu muna ganin ka min al kana daga cikin masu kyautatawa mun ji daɗi na irin da kake taimakon mutane wuri musu baya da mawarki da fassara muna so kai mana fassara mawarkin قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتاويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون قال يوسف يوسف يأتي لا يأتيكما طعام ترزقانه تبس abinci ba zai zo muku ba cikin baccinku fi manamikuma ila na batu kuma bi tawili sai na gaya muku fassara ta fil ya kasace a falke kabla an ya ce kuma tawiluhu kahin bayani da fassara ta ta zo muku to zai shiga kira zuwa ga Allah yace zalikuma iya fassara mahalki mimma allama ni rabbi yana daga abun da ubangiji na ya sanar da ni shi fihi haddun ala imanihima wannan cikin shi akwai zaburarwa da kwadaitawa kan su yi imani dan kenan sun tabbatar da yana da wata baiwa ta musamman mai ban mamaki mai burgewa kuma suna sha'awarta sai ya ce to ubangiji na Allah shi rabbu ya shahi wanda yake shine mai halitta ko mai tarbiyya wanda a tsaye da komi da komi na mutum da haka shi ne wanda za a bauta muwa ya ce to shi rabbi ubangiji na shi ne wanda ya sanar da ni wannan abu kenan kuma da za ku bauta mu Allah shi kadai da ya muku baiwa ta ilimi da abin da ba shi ba sun maƙawahu sannan ya ƙarfafa wannan kwaɗaita wanda zabarawa bi ƙaulihi da cewa ta inni tarakatu millata qaumin la yu'minuna billahi ni ina shaida muku na babbiya addinin jama'an nan waɗanda yake ba su yi imani da Allah ba ko waɗanda ba su da yin imani da Allah wa hum bil akhirati hum kafirun wa hum su bil akhirati dangane ga lahira hum su kafiruna masu kafircewa da wato kafirai ne wannan hum na biyu ana ce mishi takidi wancan hum na farko ne an kame mai ta wa hum bil akhirati kafirun cewa bil akhirati hum saboda ya taki dan ya karfafa ma'ana a cikin zuciyarsu cewa ana kiran su su bar kafirci su koma ga imani da Allah subhanahu wataala har yau ci gaba da bayani ce wata ba'atu millata aba'iya ibrahima wa ishaqa wa yaqub ma kana lana an nushrika billahi min shay'in ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يتشك بدا دعوة kaka ma ya ba magana fasalar mahalki a'a yana nan zai dawo gare ta yanzu tukun imani yake so tabbata a zukatansu na bin addinin waɗanda suka kafirce malahira wata batu na bi millata aba'iya addinin uwayena kaga yana gaya musu shi ko wane ne in ba su sani ba su san shi dan ɗa ne jika ne ga annabawan Allah na bi addinin uwayena su wane ne ya ce Ibrahima Ibrahim wa Ishaqa da Ishaqa wa Yaquba da Yaquba mu ma ka da yambagi da na bai kamantuwa gare mu an nushirka billahi min shay'in mu tara wani abu da Allah li ismatina saboda isma tsaruwa da Allah ya bamu isma shine tsaruwa daga barin zunubi ba da za a annabin Allah ya aikata zunubi ko ya tunanin zunubi saboda tsari da Allah bin isma dalika tauhidu wannan kadaita Allah da nake gaya muku ina kwadaitar da ku gare shi min fadlillahi alaina wa ala nasi yana da fadalar da Allah ya yi muna mu da mutane duka falalacewar da Allah ya muna walakin na kasarar nasi sai dai mafi yawan mutane wa humul kuffar su ne kafirai la yashkuruna Allah ba su gode ma Allah wa yushrikuna da haka suke shirka thumma sarraha bi du'aihi ma ila al-iman sannan sai ya hito hili ya bashan kawayen kunu ya hito hili ya bayyana da kiransu zuwa ga su imani da Allah faƙala ya ce ya sahibai sijini أرباب متفرقون خير من الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون ya sahibai sijini ya ku abokan zama na gidan yari arbabun mutafarriquna khairun am Allahul wahidul qahhar shin bauta mu uwayen giji mabambanta mararraba shi yahi alkhairi ko ko bauta mu Allah makadaici mai rinjaya wanda ba abin da ka bawa shi mata abudu na min dunihi ba ku bauta mu kowa wani Allah illa asma sai sunaye ne samaitu muha da kuka yi mata suna a sanaman gumaka ko kuka kirkire su kuka sassaka su ko kuka gina su kuka ce musu sunan su kaza gumaka mai suna kaza antum wa aba'ukum da ku da uwayenku to yaushe za ka yi abu madadin shi bauta maka ka koma kana bauta ma abun nan kana da dabbiyan bukata ka gare shi da ko kuje ya hau gare bai ya tunkuɗi bai ya turu kusan kun ambace su da ku da uwayenku ma anzalallahu biha min sultan Allah bai saukar da hujja da dalili ba biha da bautarta innal hukum hukunci dai bai tabbata ba illa lillahi sai ga Allah wahdahu shi kadai to shi daga hukunci shi kadai amara shi ya hukunta eh horo da Allah ta'budu illa iyyahu kakko bota mu komi sai shi zalika tauhidu kadaita Allah wanda nake kiran ku zuwa gare addinul qayyim shine addini almustaqi madaidaici to abin da ba shi ba aikin banza ne karkataccen addini ne walakin aktharan nasi sai dai mafi yawan mutane su ne kafirai la ya'lamuna ma yasiruna ilayhi ba su san makoma abun da bautar gunki za ta kai su gare shi ba da ba su yi ba يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان tun zai dawo gaba su amsa da fassara musu mulkinsu sai ya sahibai sijin ya ku abokan zama na gidan yari amma ahadukuma amma ɗayan ku allazi huwa saki wanda yake shi ke sha da sarki abin sha fa ya kharuju ba'da salasin zai fita gidan yari bayan kwana uku ko fa yukhraju in an ce yukhraju bina lil majhul za a fitar da shi da gidan yari bayan kwana uku fa yasqi rabbahu khamran ala adati kuma za a mai da shi ga aiki ne ya ci gaba da shayar da mai gida ne sarki giya akan al'adar shi wa amma al-akharu amma daya fayukhraju ba'da thalathin za a fitta shi gidan yari bayan kwana uku fayuslabu a tsire shi har ya mutu kuma a bar shi nan tsire fatakulu ɗaya min rasihi har tsuntsaye su dinga sauka suna cin kanshi wadai al'amuru ladhi fi tasabtiya suka ce a to ai mu wasa muka wallahi ba mai warke ce a ai da hudi kuma Allah ya tabbatar in yi magana Allah ya canza mani a a ai shi kenan ta tabbata wargi ne ko to ba a wargi da Allah kai za a hidda kai ba kwana uku ka ci gaba da aiki kai ko za a zo a kashe ka a tsire ka a baka tsutsaya na sauka kanka suna tsatsagar ka shi kenan ku tashi ku ba wuri subhanallahi to kaga ko muna yanzu an ce in kai mahalki mara daɗi kakka faɗa makiyinka dan in ya fassara to Allah tabbatar da ma'anar da ya fassara maka zai yi kakka yadda ka faɗa makiyinka mahalki sai dai masoyanka in ya maka kyawun fasara ta tabbata yace wadi al'amuru ladhi fihi tastaftiyani hadha tawilu ru'yakuma wannan shine fasarar muhalkinku al'amar da kuke tambaya ta ciki Allah ya yi hukunci an yi an gama kana sahib damil malik iktarahu rajulun mimman yuridu muqamal malik بشيء من الذهب أن يجعل الصم في الطعام إذا مات الملك يتولى هو الملك ويفعل له ويفعل له shi wanda ka ba sarki abinci wanda ya mulkin ya ɗauko waina tsuntsa yana ci ashe ba waina bace suka ci kwakwalwa ta ce suka ci to shi wannan mahalkin da ya yi dama shi mai shirya ma sarki abinci wani mutum ne cikin yan galadimomi masu son mulkin nan da sarki yake a kai to shi ne suka yi shiri da shi ya ba shi kuɗi zinariya ya ba shi guba ya saba sarki cikin abinci wanda yake da ya ci zai mutu sun musa'atin da ya ci zai mutu to idan ya mutu ya tabbata shi za a ba mulki to an ba shi mulkin na ya zama sarki to zai biya shi da kaza zai mai kaza zai mai kaza zai mai kaza kuma aka yi rashin sa'a ya yadda ya anshi guba nan da kuɗi kuma ya sa guba cikin abincin da zai kai masarki to kaga mutane da ka ɗaukar kuku kuku da matarka da halinka amma ka ɗauko wani ne maka abinci kai baka amince wa matanka ba baka amince ma kowa ba sai dai wani wanda baka san inda ya hito ba baka san tarbiyyar shi ba baka san imanin shi ba in yana da babban certificate ya iya girki ka ɗauko shi ka kawo cikin gidanka banda haɗarin cewa yana iya unhwani da matanka da 'ya'yanka banda wannan banda cewa yana haɗa kai da ɓarayi a zo a sace kuɗi ko a kashe ka duk banda wannan to kaji ana iya ba shi kuɗi a ba shi guba ya sa ma cikin abinci don ɗaya ka mutu ko da ko wanda zai sa mashi wannan abun gangarin ciya ya ba shi kuɗi ba ɗan sarauta ba ne a bai ƙaunar ka bai iya kaiwa gare ka to ga ku kuɗinka sai a ba shi kuɗi a ba shi guba ko ma ya ce so gubar to wannan ba ku masu sa ba ku waɗanda ake ɗoka da kuku da gadina da sauran yaran da aka ɗoka za ka mutum da geme da komi shi kan shi mawadacin kai ne ne kamar irin gidan gwamnoni irin gidan shugaban ƙasa da gidan manyan mutane masu kuɗi musamman kanawa su ma tsoro ne an ce matan kano in kana da kuɗi to wani bai sai su ga cewa kana takata kana ƙaro musu mata in aka karo batun na haihuwa za ta yi da haka an rage wasu gado da haka sai a sa maka guba tun da dai ga dukiya ta bakin malam jange ka ja kaya ka tara kaya sai a sa ma guba ka cika mutu gado ya zama daga ita sai ɗiyanta ko kuma ɗanɗanta ma guda to da haka mafi yawancin masu kuɗin kano ga wurtacci ba su cin abincin gida sai a koma guest house a shirya a shirya wurin da ho abinci wancan abinci a ɗauko mai gina abinci to kai da aka amince ma haka mutum ya kasa amince ma mata ne da ɗiyanai ya amince maka ya baka amana Allah bai kamata ka bi son zuciyarka da son zuciya wani ba ka ci amana ce ka sa mai guba cikin abinci a ji tsoron Allah in shi bai gani Allah na gani in shi bai sani ba Allah ya sani da aka ɗauke ka cikin gidan mawadata ko masu mulki aka baka ko tukin mota ko yin abinci ko shiri abin sha ko gyaran gadina ko kuma gyaran gado ko wani abu wanda aka amince maka kawa Allah ka ji tsoron Allah ka riƙe amana Allah Allah bai shirya da makircin maciya amana duk abin da kake so ka samu in ka ce za ka ci amanan mai gidanka to da Allah kake wada kuma Allah ba zai kyale ka ba sannan ku kuma ku kwana da kari aka ba shi kuɗi don ya samu sarki guba cikin abinci ne fatsala a saƙi ala zalika shi mai hidimar ba sarki abin sha da giya sai ya san abun nan da aka shirya kuma ya san da mutumin nan ya sa guba cikin abincin da zai kai masarki yanzu suka ɗauko abinci to shi ma mai abun sha mutumin nan ya shirya da shi ya ba shi kuɗi shi ma kan cewa shi ma ya sa guban nan saboda wani bi sharri kwanta mutu ya kai ga zuciya gane ya ka ai maza maza a gama to shi mai ba da abin sha sai tsoron Allah ya kama shi ya ga cewa kai bai kamata ya ci amanan mutumin nan ba sarkin nan bai sa mashi guba sai ya kisa guban shi kuma mai ba da abinci ya san da an shirya da mai ba da abin sha an ba shi kuɗin da an ka bashi an ba shi gubar da an ka bashi da haka itikadin mai ba da abinci da ya sa guba shi ma mai ba da abin sha ya sa guba suka ɗauko abin sha da abinci sun kawo mu sarki kowa na ganin cewa yanzu an gama inda ya sarki ya ci ko ya sha falamma arada al-mulku an yatanawala ta'ama wa fihi summun ashfaqa alaihi saqi ko da sarki ya duhi ya ɗebi abincin nan ya ci kuma mai mai sha da sarki abin sha ya tabbatar da guba a ciki sarki na ci zai wulle yanzu sai tausan sarki ya kama shi ƙara lahu wace mashi ranka ya dade la ta kulli ta'ama fa inna fihi summan kada ka ci abincin nan ranka ya dade akwai guba ciki in ka ci shi zaka mutu yanzu kaga ya sadaukar da rayuwa ta yi saboda ya kiyaye amanan mai gidan shi dan yana iya shi a taru a kashe shi tunda shi bai da kariya irin wannan amma ya doki cewa ba zai ci amana ba shi bai sa ba to kuma in ya bari sarki ya ci to har waje da bai riƙe amana ba don haka ya gaya ma sarki in ma za a kashe shi to sarki kakkaci wani ya ci amana ka ya sama guba cikin abinci to haka ake so in za ka so mutum ka so shi da gaskiya saboda Allah in za ka zauna da mutum ka zauna da shi kan gaskiya saboda Allah kuma ko ga hadisi an ce musulmi na da haƙƙi gare ka kakka zalunta kakka bari a zalunta in kana iya hanawa to amma in kace ina ruwana ne ban yi ba a to ina ruwanka me yasa baka sanar da shi ba dan kare wani abu baka bari Allah ya kare ka baka bari Allah ya baka qala lahu qala lahu sahibu ta'a sahibu ta'ami shikenan to shi mai abinci da ya sanyo guba ya ga asiri ya tono to kuma niyyar kashi ai kakka raba shi da kashi to balle sarki yanzu a zuwa ce ga wani ya kama shugaban ƙasa farfesu alhali an zuba guba ciki kuma aka tabbatar faɗa min abin da za a mai dole a kashe shi to tun da ya ga shi ya tashi aiki da aka sai ya ce ma sarki to ai shi ma kakkasha giyar da ya kawo maka duk abin da ya kawo kakkasha shi ma ya sa guba ciki ya ce ni ban sa ba ya ce ƙarya kaka yi kasa kaga cewa ƙarya yake ya tabbatar da ishi yasa to amma shi mai musu yace kai ƙarahi kasa yace shi bai sa ba sai aka kirawo kare sai an ka ɗibi sai aka ce to kai sha abin shanka sai ɗoka ya sha lahiya lau ya aji sai aka ce kai ci abincinka a'a an yi yanzu a sai ka ci ya ci shi bai ci an kai an kai ce bai huce kaga asiri ya tuni shi ke sai an ka kirawo kare sai an ka ɗibi loma guda cikin abinci an ka jiha ma kare kare bawa Allah ya ci abincin nan ko da ya gama cin nan take nan wurin ya wulle ya faɗi ya mutu sarki ya ce to ka gani to ai shi ma ya sa ya ce ku kai masu gidan yari sanda za a kai su lokacin za a kai annabi Yusuf da haka suka zama abokan zama na gidan yari قال له صاحب الطعام وانت شرابك فيه ثم ايضا sai mai abinci ya ce to ai kai ma abincin da ka kawo kai ma akai guba ciki ai tare an kai jinga da mu kuma jinga iri guda aka ba mu qala la yace a ni ban sa ba ya zan ci amana sarki qala al maliku li sahibi sharab sai sarki ya ce mai abin sha ashru ashrib sha sha abun gani fa shariba sai ya sha sharabahu abin shan shi wa ƙara lissafi tsami ya ce ba abinci kul kai kuma ci famta da sai ka ci abinci ba alima bara'ata saƙi sai ya san kubutan mai shaye wannan walakin ji alahuma ma'an fi sijin ma yusuf amma tunna an samu rudu ya shiga ciki to shi ke da sai ce a kai su gidan yari tare da yusuf har a gama bincike falamma ra'aya ru'yahuma da sun ka ga maholikin da sun ka ce sun gani waƙasa annahuma ra'aya ru'ya sun ka ba da labari ga Yusuf ta sun yi mafalki abbar lahuma Yusuf Yusuf sai fassara musu mafalkin su anna saqiya sayukhraj wa yurja ila makanati bai shaye wannan da sarki za a fitar da shi a mai da shi zuwa ga aikin shi wa sahibat ta'ami sayukhraj wa yuqtal shi ko mai kawo abinci za a fitar da shi bayan kwana uku a kashe shi qala lahu suka ce akai mu fa ma ra'ayna shay'an ba abun da mun ka gani kunna na khatabiru ka faqat mu dai muna jarraba ka ne wasa muka yi ta to Allah ka wasa ai duk abin da hudi ya tabbata hukunci ne na Allah subhanahu wataala dan haka nan mutuwa ta tabbata gare ka kai an ci konan garin an yi wani irin miyagun malaman nan gobe da nisa sai wani ya zo ya taka shi ba daidai ba sai ya ce mishi ka je gobe mutuwa za kai sai ya ce Allah ɗaya haka da ya ce yau ga mutumin banza Allah haka wasa da shi Allah abokin warginka ne to tun da ka san Allah ka kashewa wallahi bai mutuwa za kai kuma ya mutu din gobe a to ina ruwan Allah tun da Allah shi kai ya mutu din gobe to kaga Yusuf ya ce ko da kun kace ba ku ba tunda na hudi ta tabbata kala ya ce qudiyal amru alladhi fi tastabtiya tammal amru hakaza al'amarin da kuke tambaya ya cika an gama hakan na gaya muku haka za a yi wa qala lil ladhi dhanna annahu najim minhu madhkurni inda rabbik fa ansahu shaytanu dhikra rabbih falabitha fi sijni bid'a sinin to nan ko bayan kwana uku sai ga an zo aka hitar da wannan aka bai da shi wurin aiki ne ila ma an mai an daga daraja ta an mai kyauta na amana shi wannan kuma aka tai aka kashe shi aka tsire shi to sanda za su yi to wa qala lillazi zanna annahu najim minhuma sai yace ma wanda yake zanna ya tabbata ai kana shine zanna amma kaga ga loga zaka ce zanna yayi zato a zanna ya tabbatar annahu najim minhuma shi daga cikin su shi mai tsira ne wato zai tsira wa huwa saki shine mai sha da sarki abin sha sai ce uzkurni inda rabbika wayyo annabi yusuf sallallahu alaihi wasallam yace to Allah in ka tahi ka tunatar da ni shine ka ambace ni wurin shugabanka ka ce mishi akwai wani yaro na nan ba laihin tsaye ba na zaune an daure shi kan zalunci to kaga wanda aka kai gidan yari ba amma yanke mishi oda ba kawai an ce a kai shi gidan yari kuma bai ma kowa laihi ba dai ya ce a tuna ma sarki cewa yana nan kuma ba lahi gari ba a hirda shi ni allahi ne to amma tunna annabin Allah ne ya zamo ya yi sayyatul hasanatul abrar sayyatul muqarrabi kamatai bari ku ji jibril zai zo ya ce kai annabi dan annabi jikan annabi ubanka an mai wahala kaza kakanka an mai kaza cikin su ba wanda ya nemi taimako da wani Allah sai kai kai ka dai babu kunya Yusuf me an nace uzkurnin da rabbika shi ubangijinka Allah ba nashi ubangijin ba kana tsammanin mancewa da kai Yusuf kai da Allah ba kai abin da ya kamata kai ba sallallahu alaihi wasallam yace uzkurni inda rabbika sayyidika ka tunatar da ni ka ambace ni wurin shugabanka faƙon lahuka ce inna fi sijin gulaman mahabusan zulman nan gidan yari akwai wani yaro da aka ɗaure kan zalunci falamma kharaja ja a jibrilu da ya fita sai jibrilu ya zo faƙala lanci mishi anta yusuf ibn yaqub ibn ishaq ibn ibrahim yace annabi yusuf bisa me kana mantuwa kai fa ne yusufu dan yaqubu dan ishaqu ɗan Ibrahimu, ko ka mance, Ibrahimu ulke finna in ba ka labari in ka manta ka tuna kakanka annabi Ibrahim, an je shi cikin wuta, bayan ya baro majaujawa kan ya faɗa cikin wuta, fatsalamnahu nahnul mala'ikata, mu mala'iku muka neme shi muka ce hallaka min haja Ibrahim kana da bukata mu taimake ka mu hana ka faɗawa cikin watan nan ƙala ya ce amma ilaikum fala ya ce in dai buƙata gare ku ne to ban da buƙata ga wani in ban da Allah ban buƙata ku jaye ku ba ni wuri in faɗa cikin watan suka ce to wurin Allah fa ya ce wa amma illa ya fabala ya ce amma buƙata wurin Allah ina da buƙata ga Allah qulna lahu salillahi yunjika min hadha muka ce to roƙi Allah ya tserar da kai daga wannan bala'i da ka ta sammawa ka sabu da kakanka ya ce ƙala cewa ya ilmuhu bi hali yuguni an su'ali to Allah bai sani ba ne hanar ai Allah yana ji yana gani na sani sanin Allah da halin da nake ciki ya wadatar da ni daga barin in roƙi Allah ya tserar da ni ban bukata in roƙi Allah duk abin da Allah ka so da ni na ji na gani na yarda zuciyata na ce wannan shi ne kakanka wa haza jadduka ishaku kuma ga kakanka ishaku nan da abin da zai zo baya maulan shekhu ibrahim radiyallahu ta'ala anu ya bi wasu riwayoyi dangane ga khilafar da aka yi ya'ya da jikoki ishaq suna cewa shi ne dabihullahi wanda Allah ya ce a yanka wanda an ka samu fansa ce da ragon aljanna shi kuma annabi Isma'il Isma'ila kenan ko annabi Isma'il dan uwan shi ɗaya ne da jikoki ne suna tabbatar da cewa Isma'il shi ne azzabi wanda yake shi ne aka ce a yanka shi ne a wanda aka fansa da ragon aljanna to shi ne shehu radiyallahu ta'ala anu ya biyo wannan riwaya don kissar ta tafi daidai tunda ba shi kirkire ta ba za ka samu wasu littattafai da dama wanda azzabi cikinsu shi ne ishaku ba isma'ilu ba amma daga baya za a tambaye shehu to shehu kai ne hujja yana daga abin da yasa nan shi mai fiye da tafsir duk wata magana muhimmiya zai ce ga inda shehu ya samo ta duk to ni kuma na ga ba sai na karanta cewa rawahul qurtubi juz'i na 11 shahid 303 ba nan in ce dabari ya ce kaza ibnu kasir saboda shehu shehu ne ga ka'idar academicians idan professor zai rubutu bai bukatar sai ya ce na gani wuri kaza ko ko na ciro ga wani saboda magana profesa ita a hujja ba wai an ce ba dan mi ba ka iya tabbatar da gaskiya za ka asusun profesa ko da duk an taru abun nan baki ne profesa an yace hori ne to sai ya tabbatar da horin to kuma an yace bakin ne sai ya tabbatar da zaman shi baki ba wai an ce baki bane shi Ibrahim radiyallahu ta'ala hujja ce shi kadai bai bukata sai an ce wai wane ya ce kaza wane to in bai ce ba shi shehu bai sai ya ce ba da haka shehu ya ɗauko maganar ka ya kawo to wata hujja ce gare ka kai ba shi ka shehu ba radiyallahu ta'ala anhu da haka shehu ya bi wannan sayaki na wannan riwaya dan maganar ta miƙe da take kuma akwai ta rubuce a wasu littattafai kai san ma wasu ba san Isma'ila shine wanda an ka fansa da ragon aljanna ba da haka daga baya za a tambaye shehu shehu to muwa za mu karkato da tunaninmu daga cewa ishaqa shine azabi ba Ismail ba, haka ne ya ce, A'a, haƙiƙan gaskiya Isma'ila shi ne wanda an ka ce Ibrahim ya yanka, kuma shi ne wanda an ka fansa da ragon aljanna ba Ishaku ba. To, amma ai da Hassan da Husaini ado abu guda ne, abinda Hassan ya yi na juriya ana tsammanin ɗan ɗan Husaini shi ma ya gadi wannan saboda ai ƙarshe da Hassan da Husaini wuri guda sun ka hito. Ce wajen duka Ishaq kakanka ishaku zubiha an yanka shi koko an tahi a yanka shi annabi ibrahim bayan ya kayar da shi sai da ya dada lauka so saba'in hauka ta tsuwa ta ce khalilullahi kana so in yi wani abu shi allahu yana so in ƙin abun nan ibrahim wa zambi zan bi allah ba zan bi ka ba zan yanka wuyan ɗanka ba haka wuka ta ce mai kuma da magana sosai ba wai ma'ana ba da magana ta faɗa mai cewa to da yake da dala saba'in ɗin nan sai Allah ya ce a jaye shi wannan wanda za a yanka da ko Ishaq ko Isma'il ga wannan ruwaya Ishaq ya ce a jaye kada a bari Ibrahim sa an jaye shi a jaye shi a ɗauko ragon aljanna a aje ya zama shi za a yanka annabi Ibrahim ya ɗaga kanshi sama yana ta dadalar wuka sai ya joka ta yi lum ta shige ciki sai ya san da kai ya diba wato ya yanke kasan duk abin da kai so saba'in iyakar karen ka ya ka gaji da haka yana ganin ya yanke ya huta da diba sai ga rago da ya yanke ya tada ka sai ga ɗanin tsaye sai ce Allahu akbar sai shi ma yaro ya ce Allahu akbar Jibril ya ce Allahu akbar shine asalin kabbara in ana yanka jini ya fito ya ce to amma ai da za a yanka shi annabi Ibrahim sai da ya ce inni ara fil manami anni azbu fanzur ma za tara sai da ya shawarta yaro na yi mahalkin ina yanke ka kuma umarni ne Allah ka bani amma ta ya kai shawara kala ya abati fa'al ma tumar yace baba shawarar ni yi abin da an ka saka zaka samu cikin masu hakuri bai ce ta taji ni sabiran ba zaka same ni mina sabi daga cikin masu hakuri to dan haka kai ka gaji juriya da taurin rai me zai kai ka an kai ka ƴan kwanuka ƴan watanni wai ka zo ka ce uzkurni inda rabbika aka yi ta yanka ne hatta fadahu Allah bi kamshin ha Allah ya fanshe shi da rago wato mata ka ce a wai nonon da ka sha ka amaya ko ko ka zubar ka hai ka sha ka zubar wato baka bi halin gida ba qala yace ilmu na'am wa hadha yaqub ga yaqub wanda ya haife ka nazala bihi ma nazala abin da ya sauka gare na musiba ya sauka gare shi ai ka san raba ka da shi ba karawar musiba ba ce amma wurin waya ta yi cigiya wurin waya ta yi roƙo a tallake shi falam yastagir bi makhluqin yaqub duk bala'in da raba ka da shi ya sashi a ciki har ya makance wurin kuka bai nemi taimako da wani abun halitta ba wa anta ayyamun fi sijil faqat tazzage su bi mahalukin wa anta ibnu yaqub ibnu ishaq ibnu ibrahim kaga wannan atahu jibril jibril ya zo da zargi ne cewa kai ga yan kwanuka kaɗan gidan yari kawai ba bugu ba ɓaci ba wata wahala ka zo kana neman taimako da wani mutum abun halitta ba da Allah ba kuma kai bane Yusuf dan dan Yaqub Yaqubu dan dan Ishaqa Ishaqa dan dan Ibrahim to tunna haka ne satam kusu fi sijinin buddata hurufi uzkurni inda rabbika za ka zauna a gidan yari daidai yawan haruffan uzkurni inda rabbika kaga alhamza zal kaula sarranun guda ya an bagiyonun guda dan ra ba kaula sar goma sha biyu sai ka shekara sha biyu gidan yari ya so in koma jin uskurin da rabbika in ka ƙara ƙara maka wasu shekaru yace za ka zauna yawan harufan uskurni inda rabbika isnatai asharata sana shekara goma sha biyu babu gefe sijili isnatai asharata sana sai ko ya tabbata gidan yari shekara goma sha biyu daidai abin da aka zarge shi da ya aikata to kaga wannan ba wai tsaban laifi ba da muƙamin shi yasa ya zamo laifi fa'an sahu shaiɗanu shi wancan da an kai ta mai sha da abin sha madadin ya tuna ko don godiyar bisharar da an kai mai fa'an sahu shaiɗanu dikirar rabbi sai shi da ya mantar da asaki ya ambaci annabi yusuf wurin shugabansu ya tunatar da shi da cewa an ɗaura yusuf kan zalunci a cece shi fala bai tafi sijini sai yusuf ya zauna gidan yari bid'a sini shekaru hiye da goma albizu min talata ila tisa daga sha uku zuwa sha tara kaga aka ce albizu daga uku zuwa tara shine bizu to daga nan in lokacin fitowa ta yi daidai ya gama aikin da ya je yi ya samu muminai ya samu ma'aikata ko waɗanne irin ma'aikata za su taimake shi wancan aikin aikin noma da za a yi na rani da damana da kuma tattalin da za a yi a tattali abincin duniya na shekara bakwai da kuma kiwonsu da tattalinsu akan amana da gaskiya da cika alkawali duk ya gama wannan aiki kuma lokacin fitowa ta yaya gidan yari to sai Allah sa sarki ya yi mafarki ba wanda ya samu amsa mafarkin sai ɗaya da shi wannan asaki sannan sai ya tuna sai ya ce a aike shi gidan yari wurin Yusuf za a samu fassarar mafarki kuma fassarar da ya baya shi a mafarin aka ce a hito da shi ya samu aka cire shi da gidan yari insha Allah Allah ya kai mu gobe da rai da lafiya da samun dama za mu ji wannan Allah ubangiji ya kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh anan ne muka kawo karshen tafsirin mu na yau Allah ya amfani mu na abin da muka ji Allah ya kara mana lafiya Allah ya biya bukatun mu na duniyar lahira Allah ya sauke mu abin da ya tsananta Allah ɗauke mana wannan annoba duka abin da ya dame mu alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba mu albarka Qur'ani da watan Ramadan Allah ya sa mu cikin wanda ake yantawa a cikin sa domin albarkar manzo Allah da shehu Fatiha da salatul Fatih Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Arrahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين